ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan a nan gadan kaya a cikin garin Kano a yau Juma'a tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1400 da talatin da biyu wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na mako-mako cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda ba mu gushe ba cikin tafsirin suratul mutaffifin wanda yau za mu tashi daga kan aya ta sha takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Kalla, hakika tabbas inda kitabal abrari lalle littafin sunayen ko ayyukan masu ɗa'a, lafi illiyina lalle tabbas yana cikin illiyin. wa ma adraka ma illiyun kuma me ya sanar da kai abinda ake ce masa illiyun kitabun marqum wani rubutaccen littafi ne yashhaduhu al-muqarrabun wanda mala'iku makusanta suke halartarsa innal abrara lalle masu da'a masu biyayya lafi na'im tabbas suna cikin ni'ima ala al-ara'iki yanzuru suna a bisa karabu yanzuruna suna kallo تعرف في وجوههم نظرة النعيم ذاك جا ذاك ذاك جا وتذاك سن نظرة النعيم وتولولر نئما في وجوههم أفسكو كنسو يسقون من رحيق مختوم أنا شايد دسو دقا وترحيق جيد تكي تاتشيا مختوم وتتكي لبقم باكي ختامه مسك karshen shansa shanta miski ne ko kanshin almiski yake wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun akan wannan ko dangane da wannan falyatanafasil mutanafisun masu gasa sai su yi gasa wa mizajuhu min tasnim kuma abun gauraya shi daga ruwan tasnimu ne ainan wani marmaro ne na ruwa yashrabu biha almuqarrabun da makusanta suke kwankwada daga shi su koshi ubangiji madaukakin sarki kamar yadda a cikin wannan sura ya yi magana akan mutaffifi sannan ya magana akan alfujjar da inda sunayensu suke tafiya fayil din da ake rubuta sunayensu da inda ake aje shi inda ubangiji ya ce inda kitabal fujjari da fi sijji to bayan ya faɗi makomar alfujjar waɗanda suke fajirai masu ƙaryata ranar sakamako masu danna haƙƙin masu haƙƙi masu ƙwange a cikin harkokinsu na ciniki da rayuwa gaba ɗaya ubangiji ya faɗi makomarsu sai kuma ya faɗi makomar waɗanda suke masu ɗa'a masu gaskata Allah da manzansa masu riƙe gaskiya masu bawa masu haƙƙi haƙƙinsu wanda ita ce ake kira muqabala wato bayan an faɗi sakamakon alfujjar to kuma zukata na muminai za su zo su ji sakamakon waɗanda su suka yi imani suka riƙe gaskiya suka yarda da akwai ranar tashin alkiyama kuma yadda zukata suke akwai wani wanda tsoratarwa ce take amfanar da shi akwai wanda kuma kwaɗaitarwa ce take amfanar da shi to alkur'ani yana haɗa duka salon guda biyu salon tsoratarwa da kuma salon kwaɗaitarwa idan tsoratarwa ba ta yi amfani ba to kwaɗaitarwa sai ta yi amfani idan kwaɗaitarwa ba ta yi amfani ba sai tsoratarwa ta yi amfani don haka ubangiji idan ya faɗi abin da ya shafi a sakamakon masu laifi sai kuma ya faɗi abin da ya shafi sakamakon masu ɗa'a ko idan ya faɗi aljanna sai ya faɗi wuta ko in ya faɗi wuta sai ya faɗi aljanna to duk da cewa surar kamar yadda muka faɗa a farko tana magana ne akan wato gargaɗi da jan kunne da tsoratarwa ga waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako har suke yin manyan laifuffuka domin a su babu ranar da za a tashe su a yi musu hisabi sannan sura take bujiro da dalilan da suke tabbatar da yiwuwar tashin alkiyama sannan da kuma yadda mutane za su karkasu gida biyu ranar gobe alkiyama duk da haka surar sai ta shigo da maganar al'abrar wato mutanen kirki domin a haɗa maganar fajirai da kuma maganar mutanen kirki guri ɗaya domin waccan hikima da muka ambata ubangiji madaukakin sarki ya ce kalla kalla bi ma'ana haƙƙan wato tabbas haƙiƙa ko kuma kalla ya zama tsawa ce a'a kamar tsawa ce ga waccan ƙaryatawa da suke yi domin ubangiji ya rufe waccan aya waccan waɗancan ayoyi da suka gabata da faɗarsa sun mai ƙwalo haza lalai kuntum bihi tukattibu to kamar tsawa ce ake musu game da ƙaryatawar da suke yi ce kalla a aha wannan ƙaryatawar ya kamata ku batta ko kuma ya zama kalla a nan bi ma'ana haƙƙan wato tabbas inna kitabal abrari lalle littafin mutanen kirki mutanen kwarai masu da'a kamar yadda muka faɗa a kitabul fujjari wajen fassarar ma'anar kitabul fujjar shi da abinda za mu sake faɗa a wajen fassarar kitabul abrar ko dai ana nufin kundin da aka rubuta sunayensu ko kundin da aka rubuta ayyukansu ko kuma ana nufin rubutattun ayyukansu karan kansu sannan ambatan sunayensu ko ayyukansu ko rubutattun ayyukansu abinda yake nufi su karan kansu domin duk inda sunayensu suka tafi nan za su tafi idan sunayen suka tafi sijjin to wannan makoma ita ce sijjin idan kuma sunayen suka tafi illiyin to makoma ita ce aljanna wacce take sama sama ta bakwai baka ubangiji madauki sarki ya ambaci sunayen ko kuma ayyukan da suka aikata domin bayanin makomar masu wannan aiki domin shi aiki ba wani abu ne face dalili ne da yake nuna ina makobar mai shi za ta kasance za ta kasance nan ne ko can ne sauraka in aiki ne na fajirai to lafi su jin idan kuma ayyuka ne na masu da'a da biyayya su ne lafi illiyin saka kitabar fujjari ana nufin littafin da aka riga aka rubuta sunaye wato ayyukansu ayyukansu da suka kitabar abrari akwai littafin da aka rubuta ayyukansu na da'a da suka yi ubangiji ce lafi illiyin lalle tabbas yana cikin illiyun illiyuna ko dai zama jam'i ne na illiyun illiyun kuma kalma ce da aka samo ta daga al'ulu al'ulu kuma yana nufin ɗaukaka saboda haka wannan littafi littafi ne wanda yake da ɗaukaka a karan kansa saboda yana ɗauke da ayyuka masu ɗaukaka sai ubangiji kuma ya ɗaukaka matsayinsa gurin ajiyarsa saboda haka ya tara ɗaukaka iri-iri shi yasa aka yi jam'in illiyu na ya zama wato illiyu ya zama illiyi ko kuma ya zama illiyin kalma ce guda ɗaya saboda haka alam ne wato suna ne da yake nuna wani guri baka kitabul abrar ayyukan mutanen kwarai lafi illiyi da yana wani guri da ake kira illiyi ubangiji ya fassara wato ya yi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin illiyo din nan da cewa shine a gurin da yake a sama ta bakwai kamar yadda aka yi bayanin sijjin da cewa a ƙasa ta mafi ƙasa take wato ƙasa ta ta bakwai to haka shi kuma illiyo da yake a sama ta bakwai wanda nan ne a inda ubangiji madaukakin sarki ya tanadi aljannar dawama aljannar ni'ima ga masu da'a saboda ka ubangiji madaukakin sarki ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin littafin masu wato masu biyayya al'abrar jam'i ne na albar albar shi ne wanda ya haɗa ayyukan alkhairi wato ayyukan da'a ayyukan biyayya wanda shi ake kira albarru ubangiji maɗauki sarki ci duk wanda yake da wannan sifa to sunansa za a kai shi wannan guri alama ce ta cewa ya dace da samun aljanna malamai sun yi tafsirin kalmar illiyuna da ma'anoni da dama wasu ce ana nufin a السماء السابعة wanda wannan ya zo a cikin hadisin bara ibn al-azim kamar da muka faɗa a wancan satin cewa rayukan muminai suna can sama ta bakwai suna cikin illiyin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai da suke uktubu ruha abdi fi illiyin fi sama'i sabi'a baraka wasu fasara illiyun da cewa ana nufin sama sama ta bakwai wasu kuma suka ce illiyun da ana nufin aljanna wasu suka ce ana nufin ayyukan suna can sama wajen ubangiji wasu suka ce illiyun din saqul arshil yumna wato kafar dama ta al'arshi ce illiyu wasu suka ce illiyun din ana nufin sidratul muntaha duk dai in ka kula abu ne wanda yake nuna daukaka kuma yana nuna cewa can matuka can makura yake saboda guri ne a can sama sama a can sama ta sama sama ta bakwai wanda a nan ne ubangiji madaukakin sarki ya tada da aljanna zama dindindin kan mu'minai Allah ce wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai abin da ake cewa illiyun sannan sai ubangiji shi kitabun marqum kitabun marqum ba fassara ce ta illiyun ba kamar yadda muka faɗa a baya wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum ba fassara ce ta wannan tambayar ba wannan tambaya ce ta girmama wannan abu da nuna cewa ba abu ne kankani ba ba abu ne da za a yi wasa da shi ba kamar yadda kana magana da mutum za ka yi tambaya ba wai dan kana buƙatar ansa a wajensa ba ba wai dan baka san abin da kake faɗa ɗin ba a'a kana so ne ka nuna masa girman abin ce kai kuwa ka san kuwa kaza wato lokacin da kake malam kai kuwa ka san ka san abu kaza kuwa kaga ba wai tambaya kake yi ya baka ansar ya sani ko bai sani ba wannan tambayar dan ka nuna masa girman abin da kake magana a kansa sauraka wa ma adraka ma illiyun tambaya ce ta ta'ajjubi da nuna girman da tafhimi wato girman wannan illiyun da ubangiji ya faɗa guri ne wanda yake mai girman sha'ani sannan ubangiji ce kitabun marko wannan sifar ko wannan jawabin yana komawa ga kitabul abrar kitabul abrar kitabun marko wato littafi ne rubutacce wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ayyukansu da suka yi na kwarai a nan duniya da kuma irin sakamakon da kowa zai samu a ranar gobe kiyama saboda an rubuta an gama an yi stamfi babu maganar a rage wa mutum ko kuma a ƙara masa an gama komai shine ma'anar marko an gama rubuta shi an gama tantancewa an gama tacewa yanzu kawai jira ake yi masu wannan sunaye su zo kowa a bashi mahallinsa kowa a bashi matsayinsa a nan a illiyona din a aljanna ce kai wani ga gurin kai wani ga gurin ka saboda ka wannan abu an riga an yanke hukunci a kansa da haka kitabun marqum bayani ne yake yi na ma'anar kitab al-abrar Allah ce yashhaduhu al-muqarrabun mala'iku makusanta suna halartarsa kaga wannan jumlar ba a ambace ta ba lokacin da aka faɗi kitabul fujjari ce kalla inda kitabul fujjari da fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum sai aka ce wailu yawma idhil lil mukadzibin ba a ce yashhaduhu al-muqarrabuna ba amma ana sai aka ce ya shahadu muqarrabun wato al-muqarrabuna mala'iku waɗanda suke makusanta zuwa ga ubangiji wanda suka fi kusanci zuwa ga ubangiji kaga da maka ce shugabannin su manya manyan su jagororin mala'iku yashhaduhu su suke halartar wannan littafi ma'ana su ubangiji madaukakin sarki yake nema ya nuna musu wannan littafi da sunayen da suke dauke da shi da ayyukan waɗannan muminai kaga wannan akwai girmamawa a ciki kamar yadda ka sani a rayuwar mu ta yau da gobe idan mutum ya yi abin bajinta akan tara mutane domin a nuna musu irin abin da ya yi na bajinta a karrama shi to kowane irin taro za a yi don a nuna bajintar mutum alama ce ta karramawa alama ce ta cewa ya yi kwazo ya cancanci haka to bari a ce kuma taron manyan mutane waɗanda suke da martaba a idan jama'a za a gayyata kuma su halarci wannan taron kuma a bainar jama'a kira sunansa a ce wane wane ga irin abin da ya na kirki ga kuma irin sakamakon da aka ga ya dace a yi masa na karramawa kaga babu shakka wannan takrimi ne girmamawa ne kuma ɗaukaka darajar sani a idan duk wanda ya halarta musamman idan ka ce mahalarta gurin wasu mutane ne masu mutunci masu karamci wato har sun ga cancantar ya kamata su halarci gurin to ina kuma a ce mala'iku ne ubangiji ya gayyata domin ya nuna karamcin wannan mutum kaga babu shakka wannan ba karamin matsayi bane da haka sai aka ce yashhaduhul muqarrabun ko kai kai abin kirki za ka so ka nuna ko dan kai abin kirki ko a makaranta aka ce danka ya ci jarabawa to za ka so a ji abokanka su san ya ci ko aka buga a jarida aka ce ga wani dan wani yayi bajinta a jarabawa da aka yi shi yayi na kaza wato zaka so duk wani abokin ka in yazo ka nuna masa ka ce to kaga irin kokarin da wani yayi zaka yi ta farin ciki da wannan sabanin idan aka ce an kama wani yayi laifi iri kaza to ba za ka so labarin ya watsu ba ballantana har a yi tereran sa a yi madidin sa kowa ya ci to kaga ashe bayyana abu a gaban jama'a wato ai shelarsa kamar yadda Allah yake gaya mana mutumin da za a bashi littafin sa amma man utiya kitabu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zarantu anni mulaqin hisabiya to zai rika cewa ku karba ku karanta ku karanta amma idan abin da na tsiya ne kaga ba sai dai rika kukkuyewa ba zai so ba zai so a san me ya faru ba to wannan shine yasa ubangiji ya ƙara wato yin wannan bayani na cewa shi littafin abrar ba littafi ne da yake can can kasa ba gurin da ba kowa ke so ya je ba sai waɗanda Allah ya halicce su domin tsaron wannan guri su ne mala'iku na masu gadon wuta zaka ba zaka so a ce an gaice ka wuta dan ka ga sunan dan wuta a can ba me zaka je ka gani na hucin wuta sai a lokacin kowa tsorace yake ma da an yi an yi bangaren wuta da shi to amma wannan guri ne na karramawa na girmamawa ubangiji sai ya kira mala'ikun mala'ikun ma ba ko waɗanda irin mala'iku ba muqarrabuna wanda suke makusanta zuwa gare shi ya su ya kirawo ya nuna musu kuma kaga wannan zai ƙara sa su fahimci hikimar ubangiji da yace inni ja'ilun fil ardi khalifa ce zai halicci wani ya tsora shi a bayan ƙasa domin ya raya ƙasa sai suke ganin za a halittu da za su rika sabo a taj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak zaka sanya wanda zai rika zubar da jini ya rika barna yana zubar da jini a doron ƙasa alhalin ga mu muna nusabbihu bihamdika muna tsarkake ka tare da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka ubangiji ce inni alam ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba to yanzu gashi ubangiji sai ce to kaga kun ga waɗanda kuke cewa yusiru fiha wa yasfiku dima ga sunan kun ga ayyukan da suka zo da shi a nuna musu irin ga sallah nan ga azumi nan ga ga tasbihi nan ga hamdala nan ga cikin cikin duk littafan su an rubuta kaga anan za su tabbata cewa eh lalle ubangiji akwai hikimar da ta yi haka inni alam ma la ta'lamu din nan wato wani abu ne wanda yanzu shi nan suna ganin shi zahiri ga ayyukan na duk ana nuna musu kaga anan za su ga kowa da irin abin da ya zo da shi wanda ma ya dan samu gaziyawa a cikin abin da ya yi na aikin alkhairi sai su rika nema masa gafara الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أنا أقول لك الدعاء قوات أن سكي إيماني saboda an ga ya samu matsala a guri kaza su yi masa addu'a ya ubangiji ka gafarta musu ya ubangiji ka yi musu afuwa ya ubangiji ka rangwanta musu kaga anan alaka ta karfafa tsakanin al'abrar da mala'iku kaga wannan ba karamar hikima bace shi yasa ubangiji ana yace shahaduhul muqarrabun sannan ubangiji ya sake cewa innal abrara lafi na'im lalle masu da'a masu biyayya lafi na'im tabbas suna cikin ni'ima wato suna cikin gurin da yake tattare da ni'ima amma sai aka yi hazifin shi mausuf din sai aka isbatin sifa ma ce lafi makanin makanin na'imin ko makanin na'im sai kawai aka ce lafi na'im wato kamar ma gurin gaba ɗaya in ba ni'ima ba ba wani abu cikin ni'ima suke tsundum wato ni'imar kamar ita ce aka zuba aka wato hura su a cikinta kaga wannan ta'abir ne da yake da yake nuna cewa sun samu ni'ima ta kowane bangare ni'imar da ta shafi jiki wato Allah maɗaukakin sarki ya ba su duk abin da suke sha'awa kamar da ubangiji ke fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun duk abin da zukata ke so to akwai a cikin aljanna duk abin da rai zai ji daɗi da shi akwai shi aljanna kamar da ubangiji ke wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun wato babu wata rai da ta san irin abin da aka ɓoye musu na farin ciki sauraka za su ga duk abin da suke bukata a aljanna za su ga fiha fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara bi qalbi bashar a aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin sa ba kuma ma zuciya ba taba tunanin sa ba na jin dadi to haka nan akwai kuma na'imul qalb wanda shine tumanina da kwanciyar hankali da za su yi ta samu da lallashi da za su yi ta samu daga mala'iku salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum da za a yi ta musu sallama mala'iku su ta musu gaisuwa ta girmamawa da jinjina ana cewa da su khuludun wala maut ku shiga za ku dawwama babu maganar mutuwa wa anta sihu fiha wala tamrabu za ku zauna cikin koshin lafiya babu maganar rashin lafiya sannan wa anta shibbu wala tahrimu tahrimu za ku zauna a ciki kuna wato cikin samartakar ku ba kuma za ku tsufa ba aga wannan abu ne da zai ƙara kwantar musu da hankali sannan ubangiji ya ba su ni'imar da tafi kowace ita ce samu yardarsa yardar da tafi komai a gurinsu sannan ubangiji ya tajalli gare su su ga zatinsa su ga fuskarsa kaga an je kokolon ruwan ni'ima kaga ni'imar da za ku samu ba karama ba ce ubangiji ce innal abrara da fi na'im ala al-ara'iki yanzurun suna kan karabu wato al-arika a larabci aka ce al'arika al'ara'ik jam'i ne na arika al'arika kuma wato karaga ce wacce take da rumfa wato tana da tana da rumfa sannan kuma a cikin abin da akwai akwai fulo da za a wato kwanta ko a jingina ake shingina akai shine ake cewa arika sai ya hada wannan sifofi guda hudu ake ce masa arika wato gado ne amma yana da rumfa rumfar kamar gidan sauro da ake abin da amma fata lahira ba ba ta sauro ba ce ba ba sauro ba sauro aljanna sauro sai anan saboda haka akwai rumfa sannan kuma akwai ababen da za a gishin gida a jiki wato akwai filallika na na na alfahari na katsaita wanda mutum zai hau zai in ya hau gadon kuma zai jingina a jikinsu su to wannan ita ce ake cewa arika arikar da ka sani wannan wata ce ta nan duniya amma ta can ta wuce abin da za ka yi zato amma dai an sifanta maka ita dan ka kusanto da surarta da hotonta a kwakwalwarka amma kakka da cewa irin ta nan ce ta fi ba a magana ta nan a lokacin da alkur'ani ya sauka su laraba sun san wannan wata sifa ce ta mutumin da yake holewa yake fantamawa a rayuwarsa ya samu duk abin da yake so saboda haka shi ne yake iya yake iya mallakar arika duk wanda ka gaishe a cikin arika to yana fantamawa yana jin daɗi yana walwala yana holewa to sai ubangiji ya ce yan aljanna a lahira su za su shiga cikin wannan arika to kaga balarabe lokacin da ya ji wannan zai fahimci cewa to dan aljanna yana cikin wata kasaita da ni'ima domin komin talaucin sa anan ubangiji zai mallaka masa wannan arika ya zauna a kansa sannan yanzuruna suna kalle kallon su kaga ana an shafe maf'uli yanzuruna suna kallo amma ba su faɗi me suke kallo ba dan ya nuna maka suna kallon duk abin da zai faranta musu rai duk wani abin da za su kalla su ji daɗi ko wani abin da zai zai ansa tambayar su wata damuwa ce take wani abu ne suke so san su san ansar sa to za su ga ansar a a gidan aljanna babu wani abin da zai sa su su zauna cikin damuwa su rika jin damuwa suna son su ga abu kaza sun rasa gani kai yanzu a rayuwarka anan duk abin da ka mallaka akwai abin da zai ta damun ka kana so ka gaishe ka rasa shi ba ma su ba haka bane saura kaga yanzuru na anan zasu zai kunshi hatta ganin ubangiji tunda a can baya an sifanta cewa kafirai za a sa musu shamaki tsakaninsu da ganin ubangijinsu kalla innahum an rabbi yawma idhil lamartubun su za a sa musu shamaki ba za su ga ubangijinsu ba su kuma a nan kaga yanzuru da suna ganin ubangijinsu za ubangijinsu zai yi tajalli gare su su gan shi sannan idan sun yi sha'awa su san makomar wani da a duniya yake musu izgili ko shi yake yadda da abin da suka yadda da shi yanzu ina yake to ubangiji zai nuna musu yayin da suke hira kowa zai aikuwa akwai wani din nan da duk inda muka haɗu da shi sai ya mana izgili sai ya mana dariya yanzu ko yana ina yana ina shine fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu qala qa'ilun minhum inni kana li qarin يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال إن كدت ل- تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين kaga ubangiji ke gaya mana fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sashin su ya fuskanci sashi domin zaune ake an yi da'ira kowa yana ganin kowa ba maganar wani ya ba wa dan uwansa kiyarsa saboda ka zama ne na masoya ba zama ne na kiki juna da fada ba saboda ka kowa da kowa ya fuskanci dan uwansa suna tambayar juna ina wane ina wane qala qa'ilun minhum ɗaya daga cikin su sai ya ce inni kana li qarin ni ina da wani aboki na kudda kuskarin shine wanda kullun za a gan ku tare ya kudu a duniya yana cewa inna kalamin almusaddiqina kai yanzu kana gaskata abin da ake faɗa din nan yanzu a zanen da ake kai ka yadda a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna da madinu yanzu idan mun muka muka mutu muka zama turbaya muka zama kasusuwa yanzu lalle za a kuma tashi mu har ai mana hisabi shine yace qala hal antum muttali'un za ku leka ko za mu leƙa mu ga yana ina faffala a fara'ahu fi sawa'il jahim sai leƙawa sai ga tsakiyar jahannam kala sai ce da shi in tallahi in kitta la turdi ce na rantsi da Allah ka kusa ka halaka ni walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin ba dan ni'imar ubangiji na ba da yanzu da ni da kai muna nan gurin to da yanzu suna cikin tsakiyar jahannam to kaga wannan shi ba wani sunkaye ne wani leke ne da kan aljanna zai iya yi domin ya gane irin ni'imar da Ubangiji ya yi masa. Allah ce ta'arifu fi wujuhihim nazratan na'im zaka ga walwala ta ni'ima a fuskar su zaka gane walwala ta ni'ima a fuskar su wato da ka ga fuskar su zaka san cewa suna cikin suna cikin ni'ima don zaka ga tana haske tana sheki za ga alamar murmushi da dariya a tare da su ba za ka su a kintsa ba da fuskar shanu ransu a bace a da ka kalle su zaka san a waɗannan a cikin jin daɗi suke kamar da ka san a duniya wanda yake cikin farin ciki da jin daɗi yake cikin ni'ima da ka kalli fuskarsa za ka ga alamun cewa wannan yana samun hutu wanda kuma yake cikin wahala da ka kalli fuskarsa za ka gane cewa kai wanda yana cikin bakar wahala to a lahira haka za ka gane nazaratan na'im wato sheki da haske da walwala ta ni'ima a fuskokin 'yan aljanna ba sai ba an maka bayani ba daga nan za ka fahimta wanda yake nuna cewa ni'ima ni'ima ce wacce kai gaya da zarar ka ga wanda yake cikin ta zaka fahimci irin ni'imar da yake ciki nadra ana nufin haske da sheki da walwala da farin ciki wanda za wanda yake tattare da yan aljanna kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a wa rubba muballighin aw amin sami'in ila akhirih Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naddara Allah imra'an Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji hadisi na ya kiyaye shi kuma ya je ya sanar da shi ya karantar da shi kamar yadda ya ji shi wato ubangiji madauki sarki a ranar gobe kiyama zai sanya shi cikin waɗanda fuskokin su da kazan su da suna sheki suna haski haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu al'umma ta za su zo ranar gobe kiyama gurran masu fararen goshi muhajjali da masu fararen hannaye da kafafuwa min asarin wudu saboda alamar alwala kuma da Allah yake ta sima mu fi wuduhin min asarin sujud za ka za ka ga alamomin su sun fito zahiri a aljanna ta'rifu fi wuduhihim nadratan nayim yusqawna bir rahiqin maqtum ana shayar da su daga tatacciyar giya rahiq shine ashrabul khalis ko alhamrul khalis wato giyar da take tatacciya sannan maktuba wacce aka rufe bakinta to ubangiji madaukakin sarki yana musu alkawarin za su sha giya amma ta aljanna ba ta- ba irin ta nan duniya ba kuma giya ce za su sha ta maktum wato an rufe bakinta a larabawa su su cewa giyar da aka yi ta aka rufe ta wani abu bai fada ba tatacciya ce alama ce da take nuna nagartarta to giyar lahira haka za a kawo wa wato waɗanda suke yan aljanna ana zagayawa ana rarraba musu ita wato da ka ganta maktum a rufe take alamar cewa ba sauran wani aka musu ba ba a sha an rage ba su za su buɗe ta da kansu da kansu Ah, Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa akwai ƙoramu na na giya masalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin kaga anan ubangiji ya faɗi cewa akwai koramu na giya a cikin aljanna to nan kuma aka ce za a ba su ita giyar a rufe a cikin abin shanta ba tare da an buɗa ba da za a yi korama kuma a rufe wataƙila wani ya ce to yaya kenan abin wani ya shiga cikin rudu an ce korama kuma an ce a rufe to wannan babu wani rudu tunda shi dan aljanna duk abin da yake so zai samu lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke so za su samu don haka in kana son ta a rufe a kawo maka ita a haɗa a rufe tsaf tsaf ka sha kayan ka to gata nan in kuma a'a zuwa za ka yi koramar kawai ka baje ka rika fata yadda kake so to nan ma za ka samu saboda haka duk abin da kake so wanda yake so ya sha ta a- a koramar ta irin ka fita picnic din na aljanna to za ka je gaban koramar ta sai ka sha in kuma a gidanka kake za a kawo maka ita ya tsofa alaihi wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarin wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafun idan irin wannan kuma yan wildanun mukhalladuna yaran nan kyawawa waɗanda ba sa tsufa su ne za su kawo maka to da ka kira kuma za su kawo maka a rufe ba su kawo maka ita guntuwa ba ko ka ganta a buɗe ko ka ga alamar cewa kamar an taɓa a za su kawo maka ita a rufe a tsattsam ka sha kayanka saboda kaga an nawa a jinsin ni'ima din ba a yi ta kala ɗaya ba wataƙila da an yi ta kala ɗaya wani ya ce a shi Allah ni kaza nake so to dama akwai wannan din in shi ma kake so din zaka samu saboda kaga babu wani karo ko a ce maka rahiqun maktum ne ko a ce maka alharun min khabrin lazzatin lisharibin wannan babu wani karo kowanne zaman kansa yake kuma sai wanda ka zaba babu tilas ba a cewa sai wanda aka kawo maka wanda ka sa wanda ka duk kake so shi zaka samu yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk karshen shansa wato kwarish- kar- kar- karshen makwarwa da zaka yi zaka samu tana fitar da kamshin almiski wato ba ta da wari irin warin giyar giyar duniya wanda mutum ya sha giya a nan duniya yana mutuwa kusan da zaka ji tana wani bugawa ka fahimci cewa a wannan abu ge yake ita giyar lahira kana gama sha makwarwa karshe da za ka yi sai ka ji wani turaren abin nan karshen turaren miski kuma ya tashi ya game gurin to kaga ba ba za ka hada ta da wannan irin wannan giyar ba da mutum ya zo ka je yana wani bugawa haka ka je yana wani doyi yana wani wari dama ita sai an tsuma ta ta fara wani wari da wani abin nan sannan a fara a fara shanta a wacce in kana gama sha kuma kanshin turaren almiski za ka ci tana yi saboda haka kaga tudin wan ne ga giya ka sha kuma gurin ya ya game da kanshin turare to kaga wani ai ba za ka taba hada ta da da wannan dattin da kazanta ta duniya ba a misk miski ah, kamar da aka sani wani abu ne mai kanshi wanda wani bororo ne da yake fitowa a wuyan abin nan a barewa nau'i ne ba kowace irin barewa ba wata barewa ce da aka ce ana samunta a kasashen tibet can cikin garuruwan china kasashen tibet din nan sau aka yana yin wani bororo haka kamar dan wuya a wuyanta yana kunshe da da jini wannan in ya bushe ya fada aka buɗe to shi da ake samun wannan turaren turaren almiski din don haka abu ne wanda yake da tsada kwarai da gaske ba kowa yake iya samun sa har ya mallake shi har ya ya kansasa gidan shi da ita ba to sai aka ce giyar aljanna in ka gama sha kanshin da zai fita shine kanshin almiski miski kuma ba na duniya ba na lahira to ubangiji sai ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu a dangane da wannan ne sai masu gasa su yi gasa akan wannan dan takara sai su yi takara ga wani takara nan a nan ake so a ga ka baje kolin himmarka da ƙoƙarinka da neman ka kai ka kai labari a nan ne ake wanda ita ce takara ta hakika ita ce gasa ta hakika wanda ya shiga cikin wannan gasar to shi ne ya shiga wato gasa wanda ya shiga wannan takarar shi ne ya shiga takara ta hakika takara ce da in ka shige ta ba maganar ka faɗi a'a dole kana shigar ta sama za ka yi ba magana a ce an kaɗe ka ko an kada kai ko an abin da ɗin ka fito kana zage-zage kana an mama gudi an cuce ka a'a in dai ka shiga wannan takarar to da kai za a yi ba magana a dawo da kai baya ba kamar takarar nan ba da za ka fito a fusace ranka a ɓace kana wato zage-zage kana maganganu ka yi nan ka buga nan ka kana tunanin lissafin kuɗin da kashe kai asara a wannan takarar babu asara a cikinta domin ayyuka ne za ka yi na alkhairi aikin ka na alkhairi ubangiji ba zai tozarta maka shi ba ko da wani ya wuce ka to kai ma inda ka je din nan ba za ka dawo baya ba kuma da haka wannan gurin da za ka je wani matsayi ne takara ce da ba ta haddasa kiyayya sai da ta sa soyayya idan muna takara a neman aljanna da ni'imominta to sai dai mu ƙara san junanmu da zai yiwu ba dan muna takarar kana cewa kai ma sai ka samu firdausi ni ma sai na samu firdausi shikenan muna yawan salloli da ibada da karatun alkur'ani kawai rika jin haushin ka dan me kake yi ba zai yiwu ba sai dai mu ƙara son junan mu domin shi kansa wannan son junan yana cikin takara wanda ya fi dan uwansa san dan uwansa kaga ya ƙara samun wani baki sama dan uwansa to kaga ba irin takara ce da yanzu ake ta fama da ita ba sannan takara ce wacce za ta ƙara haɗa ka da ubangijinka ba ta raba ka da ubangiji ba domin duk abin da kake abu ne yarda je gurin ubangiji tsakanin takarar da ake yin ta a nan duniya takara ce da ake yin ta a cikin neman cimma guri da samun abin da ake hankoran samu za a shiga saban Allah sauraka za a gaskata bokaye za a shiga matsafa za a shiga 'yan duba za a shiga kulumbutu iri-iri to kaga takara ce wacce za ta ƙara raba ka da ubangiji in baka yi sa'a sabanin takarar lahira kuma wannan takarar da da Allah yake cewa fi zalika fa yatanafasul mutanafisun takara ce za ta ƙara matso da kai kusa da ubangijinka sannan kuma takarar duniya takara ce da ake yin ta akan mata'un za'ir wani jin daɗi ne mai gushewa wani jin daɗi ne ba mai ɗorewa ba wani jin daɗi na wani ɗan lokaci kankani wani abu ne wanda a gurin Allah bai kai fiffiken sauro ba ita ce duniya a kanta kuke yin takarar saboda ka duk abin da ba za ka samu na wani ɗan lokaci ne za ka zo ya zama khabaru kana sai da rika baka sai da aka labari ana cewa shugaban ƙasa mai murabus ko tsohon shugaban ƙasa ko wanda ya yi shugabancin ƙasa shekaru masu kaza da suka wuce a shekara kaza zuwa kaza yanzu ya zama marigayi ko kuma magana ce ta takarar gwamnati ko takarar ciyaman ko takarar kansila ko takarar dan majalisa ko ba wace irin takara ce wani abu ne wanda yake da lokaci zai zo ya wuce amma wannan takarar takara ce ta abin da yake madawwami ni'ima ce wacce ke ta har abada mafal jannati allati wa'ida almuttaquna ukuluha da'imun wa dhilluha ukuluha da'imun abinda za a samu na kayan daɗi a cikinta da'imun wa zilluha hakanan abinda yake inuwowin da suke cikinta madawwama ne tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin nar saboda kaga wata takara ce ta wani abin da yake madawwami in ka same shi har abada kuma wanda ya sai raba ka shi duk abin da za ka yi takara da shi a nan duniya idarinsa wato mahallinsa wani tsokakken mahalli ne ko dai ka ce kana takarar neman Najeriya wato mulkin Najeriya misali ko gwamnan Kano ko ciyaman na Dambata ko wani abu mai kama da haka wato zaka samu wani guri abu ne da kaitacce kuntatacce amma wannan takarar da ubangiji yake kiran yan takara zo su yi rijista a cikin ta takara ce ta samun aljanna wacce ba ka iya kwatanta faɗinta da wani abu sai da faɗar Allah maɗaukin sarki da yake cewa sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ta ka arduha samawati wal ard wa iddatil muttaqin ko ko sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ubangiji madaukakin sarki ya ce ku yi gasa ku yi tsere ku shiga tsere zuwa ga samun wata aljanna zuwa ga samun wata gafara da wata aljanna daga ubangijin ku wanda fadinta fadin sammai ne da ƙasa kaga wannan ba magana ake ta iya Najeriya ko iya Afirka ko iya wato duniya ba a sama da ƙasa gaba ɗaya fadinta ka ardi samawat ka ardi samai wal ard ko arduha as-samawat wal ard wa'idda lil muttaqin wanda aka danadaita ga waɗanda suke yi imani saboda kaga ba za ka taba hada wannan takara ba da ubangiji ya kirawo a zo a shiga da kuma wancan takara sannan wannan takara ce take buɗaɗɗiya ba a takaita ta akan wane da wane ba ba ce sai waliyai da za su yi wannan takarar ba ba ce sai annabawa bane ba ce sai mala'iku bane ba maganar wai kaje kana roƙon delegate ko kana roƙon 'yan jam'iyya ko ka wannan takara ce buɗaɗɗiya kowa yake so zai iya zuwa shiga kowa yake so ubangiji ya bu- ya ya bar ya bar damar a buɗe limithli hadha falyamal al'amilun duk masu aiki su zo su zo su yi aiki don samun wannan din saboda kaga takara ce kowace takara da a ce mutane za su gane to da ba su yi rigima akan wato ba su bata lokacin su akan wata takara ba da da ta kai wannan ba za su yi fusata ba domin wani abu da za su rasa a nan duniya wanda bai taka kara karya ba da a nan ne za su zo su yi takara a nan ne za a ji su a nan ne za a ji amansu a nan ne za su nuna kwazansu da bajintarsu sai ya kasance ita wannan takarar ana gaba takara ba ce da za a mori wani abu na gaggawa ana ga takara ce watakila wani magani yake ba tabbas sauraka ba zai ba shiga ciki ba to ban yake wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ubangiji ya ci gaba da sifanta wannan abin shan wannan tatacciyar giya din da Allah zai ba wa dan aljanna ce wa mizajuhu abin gauraya shi min tasnim daga ruwan tasnimi tasnim kalma ce daga dauko ta daga sannama masdar ɗaya na sannama yusannimu tasnima kalmar tasnim kuma tana nufin tana nuna al'ulu wato abin da yake sama don ruwan aljanna don ruwan da yake fitowa na aljanna yana fitowa ne daga firdausi firdausi kuma ita ce a'lal jinan wa awsatu ita ce mafi daukakar aljanna ko ita ce mafi tsadar aljanna to don ruwa yanda za su bulbulo to daga can sama aljanna karshe suke gangarowa saura kaga tasnim ruwa ne da yake gangarowa daga sama daga wani gurin da ake kiran shi tasnim sai ubangiji ya ce ainan wani marmaro ne a nan an yi nasibinsa lil abin da taksis ne lil madhi kamar ubangi ya ce ina nufin yaban wani marmaro wanda ya shirabu bihal muqarrabu wanda makusanta na kurkusa suke sha kaga anan ubangiji madaukin sarki ya nuna kenan akwai al-abrar akwai kuma al-muqarrabu almuqarrabuna sama suke da al'abrar al'abrar ana nufin masu da'a wanda suka zo da ayyukan wajibai suka kuma kauracewa ayyuka na haram wato sun zo da wajibat sannan kuma sun kauracewa muharramat waɗannan su ne ake cewa al'abrar almuqarrabuna waɗanda sun zo da wajibat sun zo da sun guje wa almuharramat sannan sun hada da nafil filu sun hada da ayyukan tadawwi wato ba su takaita akan na farilla ba a'a sun ma ƙara da na nabin filu waɗannan su ne al-muqarrabuna kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'abati ma ashabul mash'aba sai yake fasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun kaga sai Allah madaukakin sarki ya kasa yan mutane a lahira gida uku ashabul maimana sune al-abrar din su ne waɗanda suke na hannun dama sai ashabul mash'ama waɗanda suke na hagu waɗanda su ne kuma wanda suka saba wa Allah ko dai kafirai ko kuma fasikai sannan kuma ashabin nan sabiquna sabiqun waɗanda suka yi fice suka yi tsere suka yi fintinkau Allah ce ula'ika al-muqarrabun to waɗannan su ne su kuma muqarrabun na'am don haka kaga akwai al-abrar akwai al-muqarrabun anan ubangiji sai ya bambanta sakamako na al-abrar da al-muqarrabun dangane da wannan abin sha din su al-abrar za a kawo musu wannan giya wacce take rahifun maktub tatacciyar giya ce wacce aka rufe bakinta wacce in ka gama sha kana gama sha har ƙarshen turaren miski kuma zai tashi to wannan giyar tatacciya suna iya gauraya ta da wani ruwa shi kuma na musamman ne shi kuma ya ɗara wannan giyar shi ne ruwan da yake ma'un ne na tasnil ruwa ne da ya zo daga wani guri da ake kira tasnil to in suka ga dama za su gauraya giyar da wannan wato za su sha tasnil amma gauraye da wannan tasacciyar giyar ko kuma al-muqarrabuna wanda suke ‘yan ajin tubarkalla, su kuma za su iya shan wannan ruwan zallarsa ba tare da an gauraya musu shi da komai ba. To kaga ɗabaka ɗabaka ce abinda waɗancan za su sha zalla waɗannan za su sha shi a gauraye ne. Wato kamar kamar mutumin da ya je hajji ne ya je kusa da zamzam rijiyar zamzam kaga zai zai ebo ruwan zamzam takacce ya sha shi da kuma wanda za a ɗan ebo masa a kawo masa nan ya zuba a babban kwano ko a bokiti ya gauraya ya gauraya a rikabin makota kaga waɗancan sun shashi zalla amma waɗannan kun shashi gaure kun shashi gaure kun san galibi waɗanda ruwan da ake kawowa galibi wanda da ake abin nan silin ɗinsa ana kawa wani wani gaure ne wato in aka ebo zanzan sai kuma an kwara wani wani ruwa na fiye wuta in aka kwara shi sannan kuma a zo a yi silin dinsa wani ma alal hakika ba ma zanzan din bane wanda ya san zanzan yana sha zai ji ka wannan baya da baya da bambanci da da suwan mota da ake siya nan dan ba zai ji wannan zanzan ba ma kwata kwata da zanzan ka san ko ina akwai akwai akwai miyagu wato ba wai kawai a nan ne ake samun mugaye ba a can ma suna nan a dankari kuma wallahi wasu abubuwan ma mutanen musu suka koya musu da 'yan Pakistan. Sai ka je ka yi oda, yadda ka dai an bata cana za a ce ana son Nigerian quality, wato a lalata abin a lalata shi, saboda a Najeriya za a kare shi. To a can ma waɗanda suke fita sayo irin kayayyakin abinda ake cewa Islamic chemist wanda na ce ni ba sa ko ni Islamic chemist da wani Islamic chemist ba. duk chemist in dai Allah halatta maganin islamic ne babu wani wani islamic wani wanda gairu islamic wani islamic wannan duk wani tasmiya ce Allah ya halatta magani duk maganin da bai shiga cikin abin da ubangiji ya haramta ba to islamic ne amma a ce akwai wani islamic akwai wani gairu islamic wannan duk duk tallace kawai tallace kawai in ka faɗa mutanen da basu gane ba amma da wanda zai sayi kwaya wanda ya kware da wanda zai sha abin da duk duk magani suka sha kuma duk islamic ne inda gairu islamic ne to da ya zama haramun a banki wannan domin wasu ɗauki wani abu ne kamar kamar wani wanda ya wannan ya ma fi lada lada ko ya wani kusanci da Allah ko shi ko shi wani sunna sunna yake ko a ba duk neman lafiya ake saboda haka wanda zaka so a chemist da wanda zaka saya abinda aka ce islamic chemist duk islamic ne ubangiji ya haramta abinda abinda maganin da ubangiji ya haramta shine wanda zai zama haramun ne asalan kamar abinda ya shafi giya ko nama alhanzur ko wani abu irin amma ba wai dan wannan bature ne ya ya markada shi a wani injin sa ba shi gida ya zama gairu islamic wannan ba ba daidai bane to waɗanda suke fita wani lokaci ban ce duka ba wasu kan kawo abubuwan da suke na jabu ne na jabu ne a jidda ne za a yi musu wannan hada-hadan a kawo muku ruwa a ce muku zanzan amma wanda ya san zanzan yana kankanawa in ka tashi saya daman ka ce a bude maka ka sha guda ɗaya illa iyaka dai ka biya ɗin ko to gara kai asarar ɗaya a bude maka wanda in ka san zanzan za ka ji zarɗinsa za ka ji zarɗin zanzan in kuma ba zanzan kana kaiwa bakinka za ka ji ba bambanci da ruwan gidanka saboda haka ba magana zanzan to wannan at-tasnim ruwan da yake fitowa daga wannan guri da ake cewa tasnim al-muqarrabuna za su shashi tsantsa ba tare da gaure ba al-abrar kuma za a gauraya musu shi da waccan giya da ubangiji ya ambata saboda haka ubangiji ya ce wa mizajuhu wato abin mahaɗinsa min taslim daga ruwan taslim ne daga nan ake haɗa musu wannan ruwa na taslim da wannan giya sai kuma ubangiji ce ainan shi wannan taslim wani marmaro ne ya shirabu biha al-muqarrabuna wanda makusanta wanda suke na kusa na kurkusa suke shan shi kaga kenan su suke shan at-taslim su kuma wadancan suke shan shi mazijan haka Abdullahi dan Abbas ya ambata lokacin da yake fassara wannan ayar yake cewa ay yashrabu hal muqarrabuna sirfan wato makusanta suna shan shi zallarsa tsantsarsa wa tumzaju li ashabil yamin masjid amma ana gaurayawa ana gauraya shi ga ashabul yamin ma'abuta dama wanda su ne al'abrar saboda ubangiji ya kasa sakamakon gida biyu akwai sakamakon waɗannan akwai sakamakon waɗancan sannan ubangiji ya ci gaba da cewa innal ladzina ajramu innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
wannan shine kaso na hudu na wannan sura wanda shi kuma ubangiji madaukakin sarki ya dauke mu ne ka cokam ya nuna mana hoton ranar alkiyama tare da bujuro waɗanda suka yi laifi a nan duniya irin yadda suka- laifin da suka yi da kuma suranta yadda suka rika yi da muminai sannan da kuma sakamakon ubangiji da zai musu a wannan lokaci innal ladzina ajramu lalle waɗanda suka yi manyan laifuka kanu min alladhina amanu yadhakun sun kasance suna yi wa waɗanda suka yi imani dariya wa idza marru bihim yataghamazuna idan sun shude ta gaban su sai su rika yi musu zinde wa idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa ga iyalansu in qalabu fakihina sai su koma suna kakaci wa idza ra'awhum idan suka gansu qalu sai su ce inna haula ila dalluna lalle waɗannan tabbas batattu ne wa ma ursilu alaihim hafizina alhalin ba a aiko su dan su zama masu tsa- sa ido a kansu ba fal yawma allazina amanu a yau to a yau waɗanda suka yi imani min al kuffari yadhakuna za su rika yin dariya ga kafirai alal ara'ik yanzuruna suna bisa karagu suna kallo هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون shin an sakan kawa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa ubangiji yake ba da labarin almujrimuna waɗanda suke masu laifi masu manyan laifuffuka yayin da ubangiji maɗaukakin sarki ya aiko annabawansa da gaskiya ko ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya da waɗanda za su zo bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin masu karantarwa da masu riko da gaskiya to za a samu waɗanda za su rika izgiri da su an samu tare da annabawan da suka gabata annabi nuhu alaihi salam ubangiji yana gaya mana irin yadda mutanensa suka rika masa izgili yayin da Allah ya ce ya je ya yi wato jirgin ruwa bayan ya yi wa'azin ya yi wa'azin amma ya kasa samun nasara a kansu ubangiji ya ce ya je ya ya gina jirgin ruwa domin akwai abin da ubangiji zai turo wannan jirgin ruwa shi zai kubutar da shi ubangiji ce wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun wato lokacin da yake yin wannan jirgin ruwan duk sanda almala'u wato manyan mutane manyan shaidanu ba su kai fajirai suka zo za su wuce ta gabansa sakhiru min sai su rika masa izgili an gaji da da'awar ne kuma yanzu an koma sana'ar abin nan an koma sana'ar kafintanci yanzu kuma sassaƙa ka koma ina maganar wa'azin ko ka ga dai kai ma ba ci a harkar wa'azin wato kalmomi dai na na bata rai da izgili da abin nan to haka za su haka haka suka rika yi wa annabi annabi nuhu عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذب بل نظنكم كاذبين wato suke cewa abubuwa mu ga wasu suna binka ba sai wasu ƙauyawa waɗanda suke kaskantattu a cikin mu ƙauyawa ba dai an rayu waɗanda suke kidahumai ne ba su da wayewa mu ba mu ga da me kuka fi mu ba wa ma nara lakum alaina min fadl mu ba mu ga da me kuka fi mu ba mu kai muna tsammanin ma ƙarya kuke duk wani abu ba da kuke faɗa ƙarya ne magana wai Allah Allah duk ba gaskiya bane a baki ne kawai kuke faɗa sa to haka annabawa suka yi ta gamuwa da waɗanda suke musu izgili har annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa ya gamu da irin wannan an masa izgili iri iri an kira shi da suna daban-daban an ce masa mawaki an ce masa boka an ce masa mara mai taɓin hankali ba kalmar da ba a gaya masa ba sahabbansa ba irin izgirin da basu gani ba musamman farkon da'awa da yake manya-manyan sanadi da ƙuraish jima-jiman ƙuraishawa shugabannin ƙuraishawa ba su karɓi wannan da'awar ba da farko irin su abu jahal irin su alwalid ibn al-mughira irin su uqba ibn abi mu'ayyid irin su al-as ibn hisham al-as ibn wa'il da sauransu da sauransu waɗanda duk ba su karɓi wannan da abu ko su ne dattawa su ne manya su ne masu faɗa aji waɗanda suka karɓi da'awar su ne irin su bilal irin su yasir irin su ammar ɗansa irin su khabbab ibn al-arat da sauran dai waɗanda suke ba masu galihu ba masu gata ba ba 'ya'yan dangi ba wani ana ganin su wasu bayi ne wasu talakawa ne wani makeri ne wani gashi nan dai babu wani wanda yake mai wanda wanda yake mai nauyi saboda haka sai suke musu izgili in an gan su za a yi musu izgili a ce waɗannan su ne su ne yan aljannan waɗannan su ne su ne mabiya Muhammadu din wato kalmomi dai irin waɗannan wanda ubangiji madaukakin sarki a ranar gobe kiyama zai sajjala musu wannan ce a da can kun rika yi wa mutane izgili to haka nan har bayan ba a ki sallarsu har Allah naɗe ƙasa wannan ijramin haka yake gudana kuma sai kaga cewa a wasu lokuta in kaga wasu abubuwan sun faru sai ga kamar ma yanzu aka saukar da ayoyi don za ka ga waɗanda suke laifiyar kullum suna izgili ga waɗanda suke rike addinin Allah saboda idan mutum ya wuce a kalli gemunsa a yi masa ba'a a yi dariya ko a kalli tufafinsa a yi masa dariya a ce ya sa dangalallen wando ko ka saki wannan ka haye ruwan wasu ba gangaru da irin wannan ko in an ga yana yana ibada a ce karya yake munafiki kawai duk karya ce duk goma ce mu za ka yawa addini mu za ka kaza kaza da sauran to za ka samu duk irin wannan ijiramin wani abu ne da ba zai bushe ba don ɗabi'ar iri ɗaya ce ɗabi'ar wanda ya kare ta gaskiya kuma yake fara da gaskiya ɗaya ce da ta da ta yanzu ba canza za ta yi ba har Allah ya daɗe ƙasa yadda mutanen farko suka gani haka nan na ƙarshe za su gani yadda mutanen farko wasu suka yi kafirci suka yi haka nan wanda suka yi kafirci a baya za su yi duk abin ɗaya ne domin tafarkin ko dai tafarkin Allah ko na shaidan wanda ya fi tafarkin Allah to zai yi abin da Allah ya ce ayi wanda kuma ya fi tafarkin shaidan to shi kuma shaidan din zai gaya masa abin da zai ce shaidan din nan kuma shine dai shaidan yana nan dai saboda haka abu ɗaya ne zai ta zai ta maimaituwa to shi yasa ubangiji madaukakin sarki a wancan lokaci muminai suna buƙatar abin da zai sanya musu zuciya cewa wannan halin da suke cikar su damu akwai ranar kin dillanci akwai ranar da za su ruma za su huce haushin su ayoyin sun sauka za ga sura ce makkiya ayoyin sun sauka a makka a lokacin sahabbai suna ganin irin wannan da haka dole ne zukata za su rika damuwa ka fita kafin ka dawo gida duk inda ka zo ka wuce ana zunde ana nuna ka dan yatsa ana nuna ka da da ido ana gashin ka kalle shi gashin ana ginsa faki ana ana masa ana maka dariya to wannan yau da gobe za ta rika damun mutum to akwai buƙatar a rika lallashi ana sanya mutane zuciya a lokacin ana nuna musu cewa kar su damu wannan wani abu ne zai zo ya wuce su ma kuma za su rama ba su ɗauka shi kenan an yi an ci bilis an gama a'a akwai ranar da su ma za su rama to shi ne nan ubangiji yake cewa innal ladina ajramu lalle waɗanda suka yi manyan laifuka ijram shine babban laifi sako irin wanda yake ga kafirci da izgilanci da sauransu kanu min alladhina amanu yadhakun ka kalmar kanu tana nufin ana gaya musu wani abu ne da ya wuce kaga kenan an ɗauke mu ne yanzu an kai mu lahira ana gaya mana abin da yawa kana a duniya saboda waɗanda suka yi laifi sun kasance suna yi wa muminai dariya wa idza marru bihim yataghamazuna idan muminai suka wuce ta gaban su sai su rika zunde alghamzu ko dai bil yadi ko bil aini al alghamzu bil yadi shine ka rika tsakuran na kusa da kai kana nuna masa wani abu dan kada shi wanda ake nuna wa ya ji dan kada shi wanda ake nuna ya ji kaga wannan yana nuna cewa a lokacin musulmi sun dan fara yawa ta yadda ba za a iya fitowa karara a fuskance su a yi musu abin da ake so ba saboda haka sai dai ta hanyar zinde a rika wanda ya taba dan uwansa sai rika nuna masa gashin gashin zai wuce gashin kaga abu abu ake yin sa ko kuma alghamzu bil aini wato rika nuna masa shi da ido yana kifta masa ido na masa signal shi to gashi nan fa gashi nan zaka gashi yanzu zai bullo ya sha kuna can bari dan juma kadan zai fito zai fito zaka in ya fito in ya fito kalli wanda ka kalli wanda yadda ya sa shi ka kalli gemu ka kalli to ba zai iya fitowa karara ba yayi abun amma zai rika zinde da dan uwansa amar rubihim a nan dalilin zai iya komawa marru ai marral mu'minuna bil mujrimin ko kuma marral mujrimuna bil mu'minin duk dalilin zai daukar biyu wato ko dai mu'minan suka wuce ta gaban mujriman wato masu laifin suna cikin wato majalisan su suna cikin dabasu wanda ya zo wucewa sai su yi masa zande ko kuma a'a su musulmin suna zaune idan masu laifin an zo wucewa sai ya rika ya fitar na kusa da shi abokin tafiyar sai yana cewa kaga su ka zaka ga wancan mai kaza din kalle shi ka ai shi ne kaza ka irin wannan sauraka a kowane yanayi ko su suka zo wucewa ko kuma an zo wucewa ta gaban su ne duk dai za su yi wannan ya ta gama juna za su rika zinde suna ya fitar yan uwansu da hannunsu wa idan qalabu ila ahlihi munqalabu fakihina idan suka koma gida kuma suka juya zuwa ga iyalansu in qalabu sai su koma fakihina suna masu kakaci fakiha min babi fariha ya nufin ka rika magana da izgili kana dariya shi ne ma'anar fakihina suna magana da izgili suna dariya wato in sun bar majalisansu sun koma gida to da iyalansu kuma da matansu sai su rika ba da labarin ai na wuce wurin wani mai kama kaza mai kama kaza kin ji ma abin da yake sai ake kyakace da dariya sai rika fada ana dariya ana fada ana dariya wato su yi a waje sannan sun dawo gida ma wannan shi ne abin hira da shi ne za su za su cika dare a yi hira a ɗeba kewa to a lahira za su ga ubangiji madaukakin sarki ya canza abin ubangiji ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i la dallun idan suka gansu wato idan su mu'minan kafiran suka ga mu'minan ta ce lalle waɗannan batattu ne wato batattu ne sun ki yadda su bi al'ada sun ki yadda su bi abinda aka aka samu iyaye da kakanni akai da haka batattu ne sun kaucewa hanya sun saba wa jama'a duk da abin da mutane suke faɗa suke kai su sun zo da wannan su sabo saboda ka su batattu ne Allah ce ma ursilu alaihim hafizin alhalin ba a aiko su dan su zama sa ido akan mu'minai ba anan ubangiji ya ce ba a aiko su ba domin aiki ne na manzo ya sa ido akan al'ummarsa kullun ya ga ba daidai ba sai ya yi magana a ko ina ne kuma magana na zai tanana ta ta yayi ta anan an jima ma kuma yi maka ita an jima kuma yi maka ita ba zai ba zai tsaya a wani yanayi yanayi guda ɗaya ba kamar da annabi nuhu ya ce thumma inni da thumma inni alantu lahum wa asrartu lahum isra'an inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wato ya kira wasu a bayyane ya kira wasu a boye ya kira wasu da daddare ya kira wasu da rana kowane yanayi ya samu damar yin da'awar yanayi to kaga aiki ne na manzanni to su gowa manzanni bane da haka me da sa ido akan mu'minai suna kira su batattu kaga ba ba aikin da suke ba nasu bane shine ma'anar wa ba usru alaihim hafizi akwai wata fassara da banganta a guraren malamai da dama ba mutum biyu ne suka faɗe ta cewa ma ursilu wannan duk yana cikin a maganar su waɗancan su waɗancan kafirai wato wa ma ursulu kamar suna cewa ba a aiko su wannan muminai ba alaihim akan su su kafirai hafizin dan su sa musu ido saboda haka sun dame mu alhalin su ba an aiko su ne su sa mana ido ba to amma wannan fassarar yawanci malamai ba ita suka faɗa ba wannan wa ma ursulu alaihim hafizin ta'liqi ne da ubangiji yake akan yanayin su sai sai ubangiji ce fal yawma allazina amanu min al-kuffar yadhakun to yau ranar gobe kiyama waɗanda suka yi imani za su yi dariya ga waɗanda suka kafirta a yau za su ga sakamakon abin da suka yi aljaza'u min jinsil amali irin aikin ka irin sakamakon da zaka yi da zaka gani kamar da Allah ya ce ihsa'u fiha wa la tukallimu innahu kana fariqun min ibadi yaqulun ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ubangiji yake cewa yayin da ‘yan wuta za su rika kakaci a ciki cewa a fitar da su Allah ce iksa ufiya ku rufe ba ku rufe bin baki a ciki ku yi shiru ku yi tsitka ku sake magana wala tukallimu kan ku sake cewa komai innahu kana fariqun min ibadi yaquluna akwai wasu jama'a daga cikin bayina wato mu'minai a nan duniya suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangiji amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna ka tausaya mana ka jikan mu anta khairur rahimin kai ne fiye mai tausayawa fattakhastumuhum sikhriya sai kuma da su abin izgili suna addu'a suna ibada suna mai da al'amuransu gare ni ku kuma kuna musu izgiri hatta an saukum zikiri har suka mantar da ku tuna tuna tuna wato tunani da ambatona wa kuntum minhum tadhakun kun kasance kuna musu dariya inni jazaituhum al-yawm bima sabaru to yau na sakan ka musu da hakurin da suka yi annahum humul faizuna su su ne masu samun babban rabo to haka nan anan ubangiji ce fal yawma a yau wato ranar kiyama الذين آمنوا من الكفار يضحكون waɗanda suka yi imani za su yi wa kafirai dariya a madadin dariyar da su ma waɗannan suka yi musu a duniya alal ara'iki yanzurun suna bisa karagu da can ana ganin su kaskantattu to anan kuma za su zama akan gadaje wanda suke na na kasaita da isa yanzuruna suna gani wato suna ganin ubangiji sabanin waɗancan da suke ce musu ba luna batattu to anan za su ga cewa ashe ba batattun bane su ne ma waliyan Allah makusanta domin ga su suna ganin ubangijin su fi dare karamati a gidan da ya karrama su da shi shine ubangiji ce hal su ulal kuffaru ma kanu ya'malu yaf'alu shin an sakan kawa kafirai da abinda suka kasance suna aikatawa wato an musu sakayya sakamakon abinda suka kasance suna yi na istihza'i da kuma cin zarafi da cin mutunci na muminai babu shakka a musu sakayya saboda haka wannan tambaya ce ta tagrir wato tambaya ce ta tafki da tagrir a kwankwasa zuciyarsu a su jefa musu haushi an sakan ka musu kuma aka yi amfani da kalmar suwiba as-sawab galibi yana kasancewa sakamako ne na alkhairi amma sai aka yi amfani da shi a nan duk da sakamako ne na sharri sakamako ne mara kyau amma aka yi amfani da kalmar sawab domin ta zan izgiri kamar yadda kamar yadda ubangiji zai ce wa bashirin kafiri kai wa kafirai bushara kaga babu ko wa shirhu bi azabin alim ayi musu bushara da da azaba mai radadi kaga babu maganar bushara tare da azaba mai radadi wa bushara bace sai dai a bakanta mutum rai a tsorata shi to wannan duk yana daga cikin sakayyar da za su gani na izgili da suke yi wa mu'minai a nan duniya irin wannan sakayyar za su gani a lahira Allah maɗaukin sarki ya kiyashe mu sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka na farko a yan kwamitin wannan masallaci kwamitin kuɗi na wannan masallaci karkashin jagorancin Alhaji Bello Daura kamar da suka saba duk haduwa irin wannan suna neman taimako domin ci gaba da gudanar da ayyukan wannan masallaci kuma kamar da muka sha faɗa ya kamata ya zama na taimakon na dindindin ne ba sai an yi ta su ma waɗanda aka kallafa musu karɓar wannan taimako ya kamata duk juma'a kawai su zagaya ba ma sai an sanar ba sannan za a zagaya kawai da an taru kawai ku ta zagaya kuna kuna dodana abin nan dinku kawai eh, bo- bokitin ku Eh. a dai da jira sai an sanar tunda dai kowa da yake zuwa gurin karatun nan ya san cewa ba kuɗaɗe ake aiko mana daga waje ba ba kuma wani kuɗi muke samu daga ciki ba saboda akwai abin da ake sai kana yi ne za a baka to mu kuma wannan majalisi an san ba yi muke yi ba saboda haka daman ba za a ba mu ba haka mu za mu ba kanmu saboda haka ko da yaushe ya zama na kana zuwa da niyyar ka taimaka ba sai an ce taimaka ba wanda ya ce me yasa ka kirawo giya da sunan alhamru Ah, sannan kuma eh, sannan ku eh, aka kira giya da sunan alhamru sannan kuma ya ce shin matan aljanna wato a kididdige suke ana kidaye masu matan da zai aura nasa na duniya ma a- da na da na aljanna A na farko giya a larabci ana kiranta khamru lana tukhamiru al-uqul wato suna ri- tana hargitsa tunani tana hargitsa kwakwalwa tana raba mutum da hankalinsa shi yasa suke kiranta al-khamru to amma ta giya ubangiji a, ta aljanna da ubangiji ya kira wata al-khamru din sai kuma ya fassara ta da cewa ba irin ta duniya ba ce ba ta sa ciwon kai ba ta bugarwa la yusaddauna anha wala yunzafu ba a sa musu ciwon kai dan sun shata kuma ba a ba ta bugar da su sannan matan da dan aljanna zai aura ba su da ba su da iyaka iya abin da duk yake so in aka yi masa iyaka zai ji kuma yana son kare kuma kaga a hana shi abin da ya nema a aljanna ba za ta yi ba wannan kuma yake cewa malam ina sai da taba sigari wato ni sana'a ta kenan shin ya halatta a musulunci in fitar mata da zakka to farkon tambayar da zaka yi ya halatta ka sai da sigari wato maimakon ya tambayi abin da yake sai da shi shi zakka ke magana za ce za ce bai halatta bai cinye kayansa to ya kamata ka nemi sana'a wacce ba ta haram ba ka mutu kana sana'a da take haramun wanda yana da hadari ko musamman ma sana'ar da take bayan haramcinta a karan kan kuma za ta cutar da wasu bayan Allah a ce kai take yada abin da zai cutar da mutane babu shakka wani hadari ne ba karami ba a kowane lokaci mutuwa tana iya zuwa maka kowane lokaci ba wanda zai sanar da kai cewa yanzu ko an jima ko gobe ko nan da shekara ɗaya zaka mutu a kowane lokaci fuji'a tana iya zuwa a ce wani ya rasu to ya kamata ka yi kyakkyawan shiri ka yi kyakkyawan tanadi ko a yaya ta same ka ya zama na dai ba laifi ka dan tanada abin da ka tanada ba kana cikin laifi dubu dubu irin wannan ba zuta ta zo ta ɗauke ka kaga dai sai dai kuma a yi ta maka fata wanda kuma ba san ya abin zai kare ba a lahira za ka yi kokari ka tuba sannan maganar fidda zakka duk kuɗin da ya shigo hannunka ko da da fashi ka same su wajibi ne ka fidda dan haƙƙin na dukiyar ne a jikin dukiyar yake saboda ka ba wai haƙƙi ne na ka same shi ta hanyar halal ka fidda masa zakka ba a'a haƙƙi ne da ya ta'allaka da dukiya saboda ka dole ka fidda zakkar dukiyar in tana hannunka barawo da zai saka ya ka- ka samu bakudan kuɗi ya ajiye su shekara ta yi to zai fidda masa zakka ba zai ci ai kuɗin saka ba ne kudin hakkin yana jikin dukiya shi yasa ake fidda mahukuci mahukuci yana da dukiya ana fidda zakarta ba ta cin shi mahukuci ne an dauke masa hukunce hukuncen shari'a ka ce ai shi mahukuci ne ko shi yaro ne karami mai balaga ba za ka babu alkalamin shari'a kansa a shi ita dukiyar zak- ita zakka ta ta'allaka ne da dukiya ba da shi ne yin zakka ba saboda haka za ka fidda zakka in ka fitar ka rarrabawa yan uwanka ahlus sunna ko sun ci halal kai kuma- kai kuma haramu ci. Wanda ya ce na ji a karatunka na Maiduguri a darasi na 26 yayin da kake bayani kan faɗin Allah madaukakin sarki la ta muddanna ilaika ila ma matta nabi azwa da minhu ila akhir su- ah, al-aya kake cewa a kai bayani akan aiki dan Allah da kuma wanda yake yi ah, domin wata bukata to mala ya zama zargi ga wanda yake yi domin Allah ya bashi wani abin bukata na nan duniya wato wanda zai yi aiki dan Allah shine wanda zai yi dan neman sakamakonsa idan kai aiki dan Allah ah, ka kyautata alaka ka da ubangiji sai ya baka a nan duniya ya baka a lahira amma ka ka- ka tace a ibada ka domin duniya kawai kana yi ne dan ubangiji ya dube ka ya ce mutumin kirki ne bara in masa wani abu a duniya to kaga wannan ba dan ba dan lada kai ba ba dan Allah kai ba shi yasa aka aka karhanta yin bakance ka rika cewa ubangiji idan abu kaza kaza da kaza da kake nema ya samu to zan yi maka azumi na kwana uku ko zan yi sadaka ko zan yanka dabba in rarraba sadaka ko da irin wannan annabi ya ce wannan inda ma yustakhraju bihi min al-baqi me wa Allah ruwa ne ubangiji yake fito da wata hanya da za a kwato haƙƙin mutane daga cikin dukiyarsa kawai amma wannan ba zai canza kaddara ba abinda ubangiji ya riga ya rubuta zai samu zai same shi ba dai yayi wannan bakace bane kada ya ga yayi yayi bakace ya samu ya dauka bakacen ne ya samu masa wannan a'a bakance baya daga cikin asbab da ake samun abu illa iyaka sababi ne na a ciro wani abu na haƙƙin talakawa a cikin dukiyarsa wanda ya rike ko kuma wani abin da ya kamata ya bayar na dukiyarsa ya hana to ba ka ce sai dai zama sababi na turo wannan abin amma ba sababi ne ya samu abin da yake so ba saboda ka yana da kyau idan mutum zai aiki idan Allah idan wani abu na ta goma shin rayuwar duniya ya shigo ciki wannan ba shi ya nufa shi kadai ba wanda ya ce na ji wani malami yana cewa shekul islam ibn taimiyya ya faɗa ya ce duk wanda ya yi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu lada a cikin littafin sai ittiba'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wanda mun yi bayani dogo a kansa mun kuma bayyana abinda ibnu tabiya yake nufi da kuma maganganunsa da yayi akan abin da ya shafi maulidi a wajen shekara hudu ko biyar da suka wuce baya ko shekara biyar ma da suka wuce baya a cikin karatunmu na al'ubudiyya ko ka suka guda uku da muka yi akan maulidi saboda yana da kyau ka koma can ka ji duk bayanan da suke akwai ka ji ma maganganun da ibnu tabiya ya akan maulidi sai kuma yake cewa waye abul hasan al-ash'ari shin tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i bane malami ne wanda yayi rayuwa a cikin karni na hudu kuma da can ya rayu ne akan mazhabar mu'tazilanci wato ba mu'tazile ne saboda ya shekara ya shekara da shekaru yana bin mazhabar mu'tazilanci da ya shekara wajen arba'in yana mu'tazilanci daga baya ubangiji maɗaukacin sarki ya shirye shi ya gane mazhaba ta sunna ya dawo cikinta duk da cewa kuma sunnar da ya dawo cikinta ba ba tatacciyar sunna ba kuma sai ya rungumi mazhabar abdullahi bin kullab wanda ake cewa ta da ita al-kullabiyya to ita ta bi mazhabar mu'tazilanci kusanci da sunna amma ba sunna bace zalla to anan ma ya sassaba wa shi malamin nasa a cikin wasu mas'aloli har ya zama da shi ma yana da tashi hanyar daban da ake kira ash'ariyanci ya tabbatar da wasu sifofi da dama daga cikin sifofin Allah wanda ga baya kuma waɗanda suka zo suka jingino da mazhabarsa su ma suka ƙara yin ijtihadi a cikin ta suka kore wasu sifofin da shi ya tabbatar a cikin littafin sa al-ibana da littafin sa maqalatul islamiyyin ya tabbatar da sifofi da dama da da yanzu waɗanda suke jinginuwa zuwa ga mazhabar suke korewa kamar sifatul yadi sifar istiwa'i duk wanda ya tabbatar wa ubangiji su amma su suna suna kore suka taƙaita sifofin zuwa sifofi guda bakwai kawai su suke tabbatarwa sauran sifofi kuma suna tawilin to shi zaka samu a cikin littafin ibana ya tabbatar da su duk da cewa shi kansa akwai wuraren da ya dan samu matsala ta fuskar tauhidul asma'i was sifat amma dai ba kamar yadda mu'tazilawa suke ba ko kuma yadda mazhabar ash'ariyya din ta zama daga baya baya zaka shi ba tabi'i bane ko ba cikin atba'ut tabi'i ne yake ba wannan kuma yana cewa akwai wasu daga cikin 'yan siyasa ko wasu daga cikin mutane suke cewa siyasa daban addinin musulunci ma daban saboda cimma wata manufa tasu ina hukuncin faɗin haka a musulunci a siyasa kalmar siyasa tana nufin jagoranci musulunci kuma ya zo da jagoranci da annabawa jagorori ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban jagora na wannan al'umma wanda ya kafa daularsa kuma ya jagorancin ta jagorancin da ba taɓa samun irinsa ba sannan halifofinsa shiryayyu guda hudu suka zo suka ci gaba suka dora akan wannan harsashi da minhajin nubuwa wato khilafatin nubuwa suka yi irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bari sannan daga baya kuma ya zama sarauta wanda aka samu kurakure sun ta shigowa amma dai aka ci gaba da dabbaka shari'a ta addinin musulunci duk da cewa shi shugabannin ta fuska bangaren su za su yi zalunci amma dai suna da'awar cewa akan musulunci suke ba sa ba sa inkarin musulunci shine shine sama da su illa iyaka dai ta fuskar rayuwa ta ta bil adama ta dan adam zaka samu suna zalunci ko suna irtikabil ma'asi duk wannan an same su a daular bani umayya da daular bani abbas da kuma daurorin da aka yi bayan haka har zuwa daular karshe wacce ita ce mazalla wato irwa ta karshe ta musulmi ita ce daular usmaniya ta taki wanda karshe ita ma turawan yamma suka zo suka yake ta bayan ta yi an yi kace-kace da ita daga ciki wato a ciki ta yi rauni an rarake ta sosai sauraka da suka zo sai suka same ta ba za ta yi wahalar kashewa ba don ta kai matsayin da ake kiran daular arrajulul mari wato mutumin da yake mara lafiya dama ya kwance yake rai kwakwai mutu kwakwai kenan sai aka zo sai aka kara shi to tun daga wannan lokaci sai duniyar musulmi gaba ɗaya ta shiga cikin hatsaniya da tinja-tinja aka rasa alƙibla domin waɗannan da suka zo suka kori daular usmaniya ɗin wacce take da'awar cewa ita daula ce da aka asasa ta akan musulunci sai zan musulmi ba su da abin kamawa za ka sai ya zama da an kawo musu shugabannin da ake so aka dasa musu to tun daga wannan lokacin duniyar musulmi ta shiga hatsaniya ba wani abu ne da musulmi suka zaɓa wa kansu ba wata ƙasa ta musulmi da ta ce mu yanzu mun yarda a raba tsarin mulki daban a tsarin addini daban ba wata ƙasa da musulmi aka yi referendum wato aka yi ƙuri'ar jin ra'ayi irin wacce ake a kudancin sudan yanzu aka ce ku zaɓa da ku tsaya a matsayin ku na musulmi kuma sannan kuna shari'ar ku ta musulunci ko kuma a araba matsayin musulunci ku daban shari'a ku daban ba a yi wannan ba saboda haka fuja'a wato kwatsam haka musulmi suka wayi gari sai suka gansu cikin irin wannan yanayi wanda a tarihin musulunci ba taɓa samun irin wannan yanayi ba shi yasa ba za ka taɓa samun wato malamai na farko suna ta magana akan yanayi irin wannan ba za a ga cewa idan nan an balle an bar musulunci to za ka same shi kuma a wani guri za ka je ka yi shi in nan ba a yi za ka je ka samu sai kuma yanzu aka waye gari duk duniyar ta zama irin abu ɗaya abu ɗaya take kai to kaga wannan wani yanayi ne mai wahalar gaske samun wato wani abu guda ɗaya wanda za ka iya cewa zai haɗa kan duniyar musulmi a yanzu a bi shi to yana da wahala sai dai kawai a shi musuluncin a karan kansa yana nan kuma musulmi suna ji da shi suna suna takama da shi duk da ana yakarsa ta ko ina da ina don haka in kana maganar siyasar da ake yi yanzu da irin kamanninta da ba Allah a ciki da ƙarya da munafici da zalunci da sihiri da tsafi da mugunta da keta da tunanin ya za a cinye dukiyar talakawa ya za a wawashe dukiyar jama'a ya za a kashe wani ya za a kyale wani in wannan siyasa kake ba ita ce musulunci ba shi yasa kalmar siyasa ta ce wani abu ne daban yanzu ka ce siyasa kawai abinda mutane za su kawo a tunaninsu wanda ba su yi dogon karatu ba in ka ce siyasa za su kalli abinda yanzu ke gudana da sunan siyasa ne za su ɗan siyasar unguwarsu ko garinsu ko ƙasarsu makaryaci ne mugu ne azzalimi ne baya son maganar addini sannan su ne suke kulle-kulle da daddare ya za a kashe wane ya za a kyale wane ya za a yi bawa da makarkashiya ya za a cuci wane sannan an ci in an ci zabe ya za a saci kuɗin al'umma ya za a yi fataka da dukiyar jama'a ya dubi yadda yanayin gidansa yake da irin yadda tsarin tarbiyyar 'ya'yansa da matansa suke in ya ga ɗan siyasa da haka to da kai magana cewa siyasa musulunci zai ce a siyasa da musulunci da kaga anan waki in siyasar yake gani da haka in ya duba musulunci sai ga sun yi hannun riga kwarai da gaske ba da aka ce wannan shine wannan amma aka ɗauko ita siyasar musulunci din sai ga cewa a ai musulunci shine ma zo da siyasa domin musulunci dole ne in ka ka yi shi ka shige shi gaba daya udkhulu fi silmi kafa ba zai yiwu ba ka shiga musulunci kana masallaci ko amma in ka tafi kasuwa kuma wani abu za ka yi ba musulunci ba ko in kana ofishin ka ba lalle ka yi musulunci ba sai ka zo masallaci ko ka zo gaban malami to kaga wannan wani waki ne alim wani waki ne mai raɗaɗi da zafi a cikin zukata kuma shi yake nuna mai ce siyasar yanzu baka siyasar yanzu ba ita ce musulunci ba in wani ya ce siyasa ba musulunci ba ne ko ba ruwan musulunci da wannan siyasar zaka ce eh gaskiya ka faɗa wannan siyasar amma in ya ce ba siyasa a musulunci akwai bambanci tsakanin ka ce ba ruwan musulunci da siyasar da ake yi haka ne wannan siyasa ba ita ce musulunci ba da kuma ka ce ba siyasa a musulunci to kuma wannan kaga ƙarya kake yi kusan ka tabbatar ka kore wani ban abu ne wanda musulunci ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da jagoranci haka mutumin da zai yi maganar sai ka sai ka duba me yake cewa in yana cewa musulunci ba ruwan shi da siyasa to wannan ƙarya yake yi bai san musuluncin ba sai a sanar da shi a nuna masa a tambaye shi menene siyasa jagorancin al'umma da jagorancin al'umma annabi ya jagoranci al'umma su ko bai jagora ya jagoranci ashe ashe da, da ruwan su kenan in kuma yace a'a yana nufin wannan siyasar da muke yi ba ita ce musulunci ce gaskiya kake ba musulunci kake ba kai in musulmi ne ya kamata kai ma ka gyara da abin da kake ba musulunci ba a nan ne nake gara ya kamata in dan faɗakar duk daga lokaci ya ja a wasu suna samun matsalar wato matsala ta fahimta dangane da fadar Allah da madaukakin sarki da yake cewa lan yata Allahu lil kafirin ala mu'minina sabila ubangiji bai taba bawa kafirai dama ta sassa su mallaki mu'minai ba to wani sai ya ce shi ya samu matsalar fahimtar irin wannan in ya dubi waƙiyin da ake ciki an yi takara an kada musulmi nan an yi waye sai ya ce to yaya gashi an ce wa lan yata Allahu lil kafirin ala mu'minina sabila ya aka yi ga ga wani kuma ya ya kada ya kada mu'minai akwai wanda suke samun irin wannan confusion din ko su ce ko dai ba su gane ayar ba ko kuma a'a ya za a yi yanzu a haɗa wannan da wannan ayar bayan an yi ilanin cewa wa abin nan jonathan ya kada a ciku wasu sun abin nan kiristoci sun yi ta farin ciki kuma suna bayyana yadda yadda allah su ya yi nasara don haka suka yi ta rubuta kamar da jiya na gani a intanet suna ta bayyana cewa god ɗinsu ya yi nasara ko ko yesu ya yi nasara da sauransu to ala hakika a nan shi musulmi na kwarai wanda yake da basira ya san ko me yake yi mu ba mu ga cewa wanda aka kara da shi ko waɗanda ake karawa da su dan ba ba bangare ɗaya bane bangarori ne mu ce arewa yan siyasan arewa da kuma yan siyasan kudu to mu namu na arewan abinda muke ta faɗa kullum shine abinda ubangiji ya sharɗanta na ya ba su tamkini ko ya ba su ƙarfi ko ya ba su abin nan ba su rike shi ba ba su rike Allah din ba saboda haka sun yarda da matsafa sun yarda da bokaye sun yarda da abin nan wani yana ga tunda yana da kuɗi kuma yana da matsafa wani ya ga masa wani akan dutse ya ga masa shi ya gama ya gama samun gamsuwa to kaga anan siyasa ce ta baki irin da baki baki wanda ko kai kuma aka baka ka nuna baki kirin da baki baki zaka samu rudu to waye baki baki waye baki kirin akwai dai baki akwai baki kirin din amma kai watakila ba lalle ka iya fitowa karara ba don haka wane ne yanzu dai kawai ubangiji ka duba mana baki kirin ka kawo mana da shi ka tabbatar mana da baki baki amma ba magana da ubangiji muna roƙon ka kai mana wannan amma abin akwai haɗari domin in ka ji abin da 'yan siyasa mu suke faɗa dangane da da addini za ka yi mamaki mutum ya ce shi bai yadda da addu'a ba bai yadda da Allah ba shi ya fi yadda da na kan duwatsu ya fi yadda da matsafa ya fi yadda da 'yan duba ya fi yadda da wani akwai hatsari ba wani dan dan dan dan dan siyasar mu da muka gani cikin manya wanda ya rike masallaci ya mai da masallaci dimin da'iman gurin zuwarsa gurin halartarsa gurin abin ɗinsa ba mu ga wannan ba har ma za ka ga cewa kunya suke yi da yiwu su ɗauke su a masallaci a ɗauke shi ko a sahun gaba yana sallah ko a ɗauke shi gashi ana addu'a ba kunya yake ji amma su waɗancan ba sa jin kunya a ɗauke su a coci a ɗauke su gaban fasto a ɗauke shi ya durƙusa fasto ya cire rigarsa shi takama yake da wannan addinin sa ne kuma bai kamata ka zage shi akan wannan ba tunda abin da ya yarda da shi kenan yake yi kai ma kamata yake yi naka yayi haka to sai zan nakan shi bai bai imanin bai dauke shi wani abu ba bai dauke shi yana ga kuɗi da da da da tsafi da matsafa da waye da waye su za su su za su bashi abin da yake so to kaga anan baka cewa Allah ya dora kafirai akan mu'minai ba za ka iya faɗar haka ba tunda ubangiji ya shaɗanta yin imanin yace in kuka yi imanin sai ba ku wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku damu kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne za ku zama a sama amma sai yace in kuntum mu'minin haka ba haka kawai dan suna na Muhammad ba shikenan kuma sai in zama sama dole sai an samu imani tare da ni suna kawai ba zai ba zai cece ka ba saboda haka in muna so mu ga abubuwa sun tamkini ya da hannunmu sai mun koma ga Allah sai mun sa gaskiya a zuciyarmu sai mun yadda za mu taimaki addinin Allah sai mun yadda duk abin da za mu samu na mulki da iko za mu taimaka wa addinin Allah mun yi gaskiya kuma a zuciyarmu mun kar wato faɗi wannan har zuci ba kai da fatan baki ba don dan campaign to sai mun yi haka ne sannan za mu jira taimako daga Allah amma a yadda muke dinnan kara zube su abin da suka yadda da shi sun rike shi kai kuma nakan ka watsar da shi ba kama yadda cewa yana da tasiri ba to kaga babu shakka dan an ce wani ya bige ka dan dukkan ku tafiya tafiya da yace zan ci da mu je mu wani ya sama ci take dukan ta ƙasa saboda haka kaga mu anan sai dai mu daga hannu mu yi tadarru'i zuwa ga ubangiji ya ubangiji kaga halin da muka samu kanmu a ciki ya ubangiji ka duka lattafa mana kada ka dubi halayen mu da ɗabi'un mu ya ubangiji ka yi mana rangwame kafin ka samar mana da mafita ya ubangiji kada ka kama mu da aikin wawayen cikin mu kada ka kama mu da aikin wawayen cikin mu mu yi ta tadarru'i zuwa ga ubangiji muna roƙonsa muna roƙonsa ubangiji ya saban mana da mafita cikin irin wannan ɗimuwa da ainihin harigido da muka samu kanmu a ciki a wannan ƙasa ubangiji ya ba mu tamkini a jihohin musulmi gaba daya kuna ganin yadda jihohin arewa su ma yanzu ake musu a yaga wato a kiristoci ke kokarin su kwace wasu jihohi na arewa wanda da can in ba mulkin soja ba za su taba cewa an ce an yi gwamna na na farar hula kirista a kaduna ba amma yanzu gashi na an ɗauko hanyar samar da irin wannan to kuna nan kuna ganin abubuwa kamar da sauki ba ku san kuma mai gobe za ta haifar ba saboda haka dole sai an koma ga Allah sai an rike Allah kuma yan siyasa mu dole ne dole ne in suna so su samu tarkini daga ubangiji dole su dawo su rike imanin su rike Allah a zuciyarsu su watsar da dukkan wasu abubuwa na tsafe-tsafe da kugadara da dukiya da sauransu su rike Allah kuma su gaskiya su yi wa Allah gaskiya a zuciyarsu to za su ga taimakon Allah ta inda ba sa zato Allah mu dauki sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wasallam